نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخركم هنا على جدد الودية مسمى da ya gode shinshinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan lokaci a ɗaya daga cikin ɗakunansa domin wato shine wata babban ziyara da muka samu daga wani dan uwa duk da cewa ba babu bane a nan in ba ku manta ba bare ma ya ziyarce mu a irin wannan lokaci shine a sheikh al-imam abdulmalik hamis hafizahullahu wa don haka insha Allah ta'ala yan uwa kamar yadda sanarwa ta cin muku cewa insha Allah ta'ala wannan babban bako zai gabatar mana da wato gargaɗi da jan hankali game da karantar ta addini don haka abin da muke fata ga yan uwa za mu yi kyakkyawan sauraro kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da shi malinkin game da abin da zai gabatar mana kuma ya sa wannan haduwa ta mu sakamakon ta ita ce aljanna ta firdaus don haka insha Allah ta'ala yan uwa ba tare da tsawaitawa sai mu ce malam da fardar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don uwa kamar yadda malam a sheikh al'allama umar anda ya gabatar da ni a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suka kawo ziyara a nan a bara mun kawo ziyara kuma bana ma Allah ya kaddari mun kawo wannan ziyara to don kun ji malam ya ce sheikh irin fata ne na malamai ga addu suke yi ga almajirai a wannan masallaci da yake garin da magaram a bakin tasha ne ko yawwa a bara kamar yadda malam ya faɗa mun gabatar da karatu akan wani maudu'i na ahammiyatul am muhimmancin zaman lafiya wanda lokacin kasar Nijar ma tana cikin wani hali an yi juyin mulki abubuwa suna ta tangal-tangal amma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala aka tashi aka yi addu'o'i kaga abin da ba za a ce ya ƙare ba don kafiri ba zai ƙare ya ƙar musulmi ba amma dai wannan fitinar da ta taso ta kwanta Allah ya ce wa raddallahu allazina kafaru بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا duk wanda ya dibi abin da ya faru a wannan ƙasa korar ƙasashe manya-manya mafi sharri a duniya korar amerika da faransa da jamus wadda ta ja yakin duniya na farko da na biyu ga wata ƙasa wadda a duniya ba a santa ba ita ce ma ana ganin ta kutal ƙarshe ta kori waɗannan ƙasashen kai kanka kasan bayi mu gode yin Allah Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana ibaka duniya da lahira to na samu labarin kuma malam yana nan ana ga ginin wani sabon masallaci ɗan uwa sun nuna min wannan masallaci to gaskiya kuma na ga gini yayi nisa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a ƙare wannan aiki lafiya kuma Allah ya waita muna masu gabatar da irin waɗannan ayyuka a cikin al'ummominmu kuma malam ina kira zuwa ga ɗalibai a dage da ɗaukar ilimi manya-manyan malamai idan suna tare da kukuna wasa za ku yi nadama ne radda suka bar ku ku nemi wanda zai karantar da ku wani fanni ku rasa sai ku koma sai kun yi balaguro kun ci kilomita 500 dubu wannan ba karamar asara ba ce to kuma al'ada ce Allah yana jarraba manya-manyan masana da ba a son a zo a ɗauki ilmi a wurinsu saboda shi babban malami zai ɗora ka ne bisa ga hanyar da za ta sa ka zan malami shi ko wani bai karantu ba duk abin da ka zo da shi shi za a yi shi ko ɗan adam yana son wanda yake dace mishi da abin da rayuwar shi kake so amma kuma ba duk abin da yake kake so bane yake alkhairi wa asa an takrahu shay'an وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون bazan tsawaita magana ba za mu shiga ne wani maudu'i wanda dama wannan maudu'in mun fara tattaunawa a kansa tun daga waɗansu gurare ilimi ne wanda yake na da tsada yanzu jami'o'in musulunci na duniya sun keɓe masa ɓangarensa saboda muhimmancinsa wannan maudu'i shine ilmul maqasidu shar'iyya yana daga cikin abinda da yawa daga cikin dalibai musamman a wannan zamanin suke yawan jin fatawa daga wani malami ko ishtihadi daga wani malami ko fassarar wata aya ta alkur'ani ko bayanin wani hadisi na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su kuskurantar da malami ba tare da sun san dalilansa saboda intanet ta ba da dama rediyo ya ba da dama tv ta ba da dama demokradiyya tsinannan albarka ta ba da dama to amma wannan hanya ce wadda idan mutum ya bi ta ba za ta kulle ba saboda shi ya ilmi abu ne wanda ya ginu ne akan dalilai ba ya ginu ne akan wani abu ba shi yasa kullum Allah yake cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah bai ce kul hatu sultanakum ba kuka mulkin dan ana magana ilmi ba mulki ake zance ba kuma Allah bai ce hatu amwalakum ba in kuntum sadiqin ku kawo dukiyar ku sai Allah ce hatu burhanakum saboda lokacin da ake maganar ilmi ana maganar dalilai ne lokacin da annabawa suke fara da'awa zaka ga ba su da karfi yanzu ma cikin karatun da malam yayi mun na sallah a cikin suratul anfal wasu ayoyi sun yi bayanin irin wannan cewa lokacin da da'awa ta kullo a makka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da magoya bayansa ba su da karfi ba su da wata dukiya mai yawa ba su da wani mulki amma kuma suke da gaskiya Allah ce wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wadhkuru kutuna iz kuntum qalil iz antum qalilun kuna yan kadan mustad'afuna fil ard kuna abin raunanawa a bayan kasa ku ba kowa bane ba ku da kudi ba ku da mulki ba ku da jama'a takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron mutane su fiffiske ku shine yatakhaffafakum fa awakum sai Allah ya taro ku ya kawo ku madina wa ayyadakum sai Allah ya taimake ku bi nasrihi da taimakon sa dan ba kokarin ku bane wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya ba ku dadada don mi la'allakum tashkurun dan ku gode ba Allah shi yasa ba a ruduwa da rigan mutum ko rawanin mutum ko motar da mutum yake shiga kowa ya daure masa gindi cikin 'yan siyasa kowa ya daure masa gindi cikin masu mulki kowa ya daure masa gindi cikin masu kuɗi duk wanda ba shi abin abin hankalta ma ba shin waɗanne dalilai ya kawo a ilmance ko da kuma wannan mutumin ba kowa tare da shi in dai akwai dalili na qur'ani da sunna tare da shi to Allah yana tare da shi kuma Allah kuma ya isa ya zama mutum mai taimako al-maqasid ash-shar'iyya yau za mu tattauna ne akan علم المقاصد الشرعية وعلاقته بتفسير القرآن الكريم إلمينا منفوفين شرعا da alaƙarsa da tafsirin alƙur'ani mai girma abin da ya sani tsawaita karatu akan wannan ilmin yana daga cikin abin da zai nuna ma bambancin malamai da waɗansu ɗalibai waɗanda ba su yi karatu ba suke tunkaran manya-manyan malamai wanda mun yi wannan karatu mun ɗauko ilmin makasid وعلاقته بتنزيل القرآن الكريم علم منفوف شرع على علاقة شد سوكر القرآن مكي علم المقاصد وعلاقته بالتوحيد علاقة سد التوحيد دا أكيدة مكي علم المقاصد وعلاقته بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكي علم المقاصد وعلاقته بسد الذرائع تكما أيوم gashi za mu tattauna akan ilmul maqasid wa alaqatuhu bi tafsirin qur'anil karim karatun mu zai gudana kamar haka na farko me ake nuhi da al maqasid da ash-shar'iyya lughatan wa istilahan na biyu anwa'ul maqasid bi ikhtisar na uku kayfiyatu at-ta'arruf aw at-tashkhis lil maqasid ash-shar'iyya ijma'an sannan kuma بعض الأمثلة على المقاصد تطبيق المقاصد على بعض الآيات القرآنية wannan su ne nukatkin da muke son mu tattauna a kansu a gurguje bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah ya mana jagora kalima ta al-maqasid jam'i ne na al-maqsad in an ka ce qasada da larabci yana da ma'anoni fiye da ma'ana goma ba wai ma'ana ɗaya ba ko biyu ko uku ko hudu fiye da goma amma galibi za ku ga malamai suna kawo ma'ana guda tara wanda ina ba ɗalibin ilimi shawara idan ka ji malami ya fassara kalima baka san wannan ma'ana ba kada ka ce kuskure ne zo a nuna maka wannan fassarar a ina aka same ta shin kai ne baka gane ba ko kuma malami yayi kuskure kalima ta alqasdu akwai wani littafi afwan sunansa alwujuhu wan nadha'ir lil imam ad-damaghani wani malami ne ya ɗauko kalimomin alkur'ani waɗanda suna ɗaukar ma'ana shida bakwai takwas tara goma cikin siyaki har sha tara sai ya yi littafi a kan wannan saboda mi saboda ɗalibin ilimi ne ya samu wani littafin kalima guda zai san tana ɗaukar ma'ana goma kaga zai yi ma kansa ladabi gobe in ya ji an fassara saɓanin abin da ya sani ko saɓanin abin da malamin sai karantar da shi zai gane cewa kalima tana ɗaukar ma'ana fiye da haka amma ka san ma'ana ɗaya kuma ka ji an fassara ba yadda ka sani ba kuma ka ce ba haka nan ba ne ka kewaye sani da ilimi malaminka ya kewaye sani da ilimi la a bari ha abincika a gani ba mu ce mutum baya kuskure ba yana yi amma abincika ba kalima ta alƙasdu in ji malamai sun ka ce wani lokaci tana nufin al'adlu adalci sannan kalima ta alƙasdu wani lokaci tana nufin al'isaba samun daidai laraba suna cewa aqsada sahmu idza asaba al-makan idan aka harba kibiya idan ta je daidai inda ta zo sai a ce aqsada sahmu sannan kalima ta al-qasdu wani lokaci tana nufin as-sahlu al-qarib abinda yake mai sauki kuma kusa Allah ce laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka kaga safaran qasidan ai safaran sahlan qariba munafikai abin da yasa basu je yakin tabuka ba saboda yaki ne za a kama hanya mai wahala ga yunwa ba abinci isasshe sannan kuma tana da nisa su kuma sun sun fi so su samu bagas araha sai Allah ya ce to kaji abin da ya hana su fita mun ji wannan kalima ta alƙasdu tana nufin istiqamatu tariq hanya ta zamanto madaidaiciya miƙaƙiya Allah ce wa alallahi qasdu sabili wa minha ja'ir sannan kalima ta alƙasdu wani lokaci malamai suka ce tana nufin at-tawassutu bayna ash-shay'aini tafiya tsakatsakiya Allah ce waqsid fi mashika waqdud min sautik inda luqman al-hakim yake madansa nasiha sannan kalima ta alƙasdu wani lokaci tana nufin alkasru yan an ka ce ƙasattul uda ai kasartuhu na karya ici wannan kawai misalai ne nake bayarwa to saboda Allah wannan kalimar tana ɗaukar waɗannan ma'anonin ka ji wani ya fassara saɓani abin da ka sani kaci ya yi kuskure kai kai yi kuskure ko shi kun ga muna fama da wannan matsala almuhimmu almaqasid jam'i ne na maqsad qasada yaqsidu ko qasada yaqsudu sai a ce maqsad maqsad yana iya ɗaukar ismul zaman lokacin da aka nufata maqsad yana ɗaukar ismul makan wurin da aka nufata maqsad yana iya ɗaukar almasdarul mimi nufatar abu kina ita kanta kalimar maf'al tana ɗaukar ma'ana nawa uku mun ji wannan da kyau jam'in ta maqasid mithlu nazala yanzilu manzil manazil maqasid manazil sakana yaskunu maskan masakin kaga maqasid to ya anka ce ash-shar'iyya kalima ta ash-shari'a tana nufin wato an samu ta daga al-mashra'a suke cewa shine wurin da mutane suke zuwa bakin tabki ko hanyar da suke bi don su shayar da dabbobin su to sai anka kira ta ash-shari'u wani lokacin kace larabawa sun ce ash-shari' ba ana nufin ba shari'a a cikin ilimin mu na shari'a ana nufin hanya miƙaƙiya babba saboda dama hanyar da ake bi yau da gobe za ta zama hanya ce wadiha mun gane wannan da kyau bayyananna to don haka al-maqasid ash-shar'iyya manufofi na shari'a karanta nassi ka fassara shi daban gane manufofin nassi daban domin akwai ayar da za ka karanta tana bukatar aya biyar shida bakwai takwas tara goma kafin ka kare bayaninta a ganita akwai hadithin da za a karanta yana bukatar hadisi daya biyu uku hudu biyar kafin a fahimci ina hadisin ya sama gaba to sai ka yi amfani da kana jin larabci kawai ka ɗauko ka ja ka ja aya ko ka karanta hadisi ka ce to shikenan mu ga hadisi ya bayyana gare mu akwai bambanci tsakanin annasu wal mas'ala al mas'alatu qad tahtaju ila nususin kathiratin qabla qabla isbatiha akwai mas'alar da sai an karanto nasoshi masu yawa kafin a tabbatar da ita to amma kai ko ka dauki hadisi guda kace da shi za a yi aiki shi yasa mu koma ma'ulumul ala mu koma ma'ulumul ala ash-shar'iyya wal lughawiyya idan muna son mu fahimci karatu da kyau abu na biyu sai mu zo zuwa ga al-maqasid wato istilahan malamai sun faɗi istilahat masu yawa a ƙarƙashin wannan amma zan ɗauki ɗaya daga cikinsu akwai wani malami da ake kira al-imam al-badawi yake cewa abinda ake nufi da al-maqasid ash-shar'iyya yake cewa al-hikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi litahqiq ubudiyyatihi wa islahi al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad abinda ake nufi da al-maqasidu shar'iyya al-hikam jam'i ne na hikmomi kaga idan ba a yi wasali ba baka san al-hukmu aka ce ba ko al-hakamu an ka ce ko al-hikamu in babu wasali kaga kai zaka yi ne yadda dole sai an hanka samu siyaki al-hikam hikmomi allati aradaha Allah waɗanda Allah yake nufi min awamirihi daga umarnin da Allah ya yi wa nawahihi da hanin da Allah ya yi domin shari'a ta ginu ne akan umarni da hani ko a umurce ka umarni na wajibi ko a umurce ka umarni wanda bai kai wajibi ba na mustahabbi da mandubi da sunna muakkada sannan kuma nawahi shine ko a hane ka hani na haramci ko hani na karahiya to wace hikima idan Allah ya ce mu yi abu me dalili Allah dai ba zai ce mu yi abu ba shikenan babu ta hikima don Allah hakimun na gwanina sannan kuma idan Allah ya ce a bar abu to ko wace hikima ke karkashin wannan dama da Allah ya yi umarni to akwai alkhairi a ciki da Allah ya yi hani akwai sharri a ciki ka gane ko baka gane ba wannan sha'aninka na don ba za a kutumta iliminka da na Allah ba shi yasa duk yadda ka so aya gashi ta karara ta ce ayi abu kan nuna mun abin nan bai da kyau ba za mu yadda ba don wa ma utitum min al-ilmi illa qalila idan nafsi ya hana mu duk yadda kake so ka nuna mun abin nan yana da kyau ba za mu yadda ba ko mine matsayinka ko kayi boko ko ma mine ne mu dai tun da mun fahimci lalle tabbas da haka nasu yace abin nan a bashi to mun san bai da kyau mun fahimci wannan da kyau sai yace li tahqiqi ubudiyyati dan saboda a tabbatar da bauta ga Allah ashe umurnin da aka yi da hani don mi don tabbatar da bauta ne ga Allah duniyar kanta an halicce ta ne don mi don saboda mu mu kuma an halitta muna duniya saboda mu rayu mu bauta ma Allah shikenan wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun shi yasa wani malami yake addu'a yake cewa Allahumma اللهم اشغلني لما خلقت لما خلقته لما خلقتني من أجله وقني أن أنشغل لما خلقته من أجلي yace ya Allah ina roƙonka ka shagaltar da ni da abin da ka halicce shi saboda ni ka halicce ni saboda shi don saboda Allah ya halicci mutum da aljani don su bauta mishi kenan Allah ka shagaltar da ni da yi maka bauta ya ce wa ƙini an an shagila lima halakta humin aji Allah ka tsare ni kan in shagaltu da abin da ka halitta don ni domin ita duniya an halicce ta ne don saboda ta taimaka maka to sai muka koma haka yanzu kuma bautar riga neman rigar da zaka sa motar da zaka shiga gidan da zaka shiga duniya ne kawai ibadatul ajsa sai muka bar wannan ibada ta halittar da aka yi mu don mu yi ta Allah ka yi mu nasari li tahqiqi ubudiyyatihi wa islahil ibad kuma an saukar da shari'a ne don a inganta al'amarin bayi duk yadda duk kasashen da ba su yi amfani da shari'a ba suna cikin bala'i ko ka fahimci haka ko baka fahimci haka ba kada a yaudare ka a ce maka turawa suna jin daɗi america akwai daɗi duk ba haka nan bane ba sa cikin tsari ingantacce mu kuma musulmi sai a ce ah to ba ganin kasashen musulmai ai kasashen musulmai ai muna da matsala gashi nan in aka ce talauci sai a ce kasashen musulmai in aka ce rashin tsari sai a ce kasashen musulmai shin mushkilar daga qur'anin ne da hadisi da shari'a ta musulunci koko daga musulmi ne da basu tabbaka wannan shari'ar da aka ce su tabbaka ba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم da za a bi dokokin Allah da duniya ta zauna lafiya duk tashin hankalin da ake ciki rashin bin dokokin Allah ne Allah ce kada a yi zalunci ana zalunci sai wata ƙasa ta zo ta iske waɗansu ƙasashe ta mamaye su idan ta mamaye su ta tsace arzikinsu ta bautar da su ta bautar da 'ya'yansu ta canza musu tsari na jagoranci ta canza musu tsari na karatu ta canza musu tsari na zamantakewa ta dasa sharri mai yawa cikin wannan al'umma ta koma gefe kuma tana turo shiri shi tana cewa a'a ai waɗannan ƙasashen ba su ci gaba ba kowa ya zauna ƙasarsu duk wanda Allah ya ba arziki kuma ya ci arzikin ƙasarsa to kun ga ashe duk manya-manyan kasashe mafi yawancinsu akan mi suka gini akan zalunci dauki majalisar ɗinkin duniya ba wani ɗinkin duniya ne take yi ba hanyoyi ne waɗanda bi za a bi a lalata duniya daga can ne ake shiryo ma duniya kowane irin sharri amma kalimatu haqqin urida bihal batil kalima ce ta gaskiya ɗumke duniya amma abin da ake nufi hallaka duniya da tarwatsa duniya tunda waɗanda suke da kujeran naƙi a majalisar ɗinkin duniya su ne amerika da faransa da rasha da ingila da china waɗanda ke gaba-gaba a tarwatsa duniya kuma su american dai da ingilan da rashin su ne gaba har su rashin busu tsina ga sharrinsu ba da su china to yana kuma nufin duniya ke domin in kace kai ne kake kiran mutane a yi adalci ya kamata a ganka gaba ko ba haka nan bane wa ghairu taqiyin ya'muru an-nasa bituqa tabibun yudawi an-nasa wa huwa marid mutumin da bai tsoron Allah kuma zai ci mutane su ji tsoron Allah yace jama'a in ji sha'ir tabibun ga wani likita yudawi an-nasa yana ma mutane magani amma wa huwa marid shi ba bai da lafiya shi yasa so da yawa kake ganin likita gawurtaccen likita kuma sai a ci maka taba ce ta kashe shi me yasa ya tsaya ya lissafi shi ke ce mutane ta ba ta da kyau kuma yake sha kuma ta zanta da diya hallakarsa ta gani shi yasa waɗannan ƙasashen ba misali ba ne a duniya dama za mu ɗauki tarihin mulkin mallaka mu ga abin da suka yi ma ƙasashen duniya waɗannan mutane ba su cancanta ba a kira su misali na ɗabi'a a duniya shi yasa cikin bala'i ne suke ƙarya kawai suke yi da yawansu ba yanzu suna sai da gidaje suna zuwa ƙasashen afirka suna sayan gidaje suna zama saboda turai ba ta zaunuwa sai da makami yan kwaya sun yi yawa shan kokin ya yi yawa kashe mutum ba komai bane a kasashensu amma sai a ɗauko kullum ana nuna maka kasashensu akwai jin daɗi akwai kaza akwai kaza wannan hayaniya ce karatu ne mai yawa wanda babu damar da zamu yi shi amma malamai suna yin sa a karkashin al-ghazwul fikri wa atharuhu sayyi'a 'ala al-fard wal mujtama' fil 'alam ya kamata ɗaliban ilimi su ɗauki irin waɗannan mawdu'ai su gabatar da su ga ɗalibai to idan muka zo zuwa ga wa islahil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad al maqasid shar'iyya malamai sun kasa su gida biyu akwai al maqasid al amma akwai al maqasid al khassa in an kace maqasid amma manya manyan manufofi da shari'ar musulunci ta zo da su na farko hifzu addini a kiyaye addini hifzu annafs a kiyaye rayukan mutane na uku hifzu almal a kiyaye dukiya na hudu hifzu al'aql a kiyaye hankula na biyar hifzu nasab a kiyaye dangantaka ta haihuwa da auratayya sannan na shida hifzu al'ird a kiyaye mutuncin mutane waɗanda ababen guda shida duk a gurguje ne baku su da duniya za a kiyaye waɗannan shida da duniya ta zauna lafiya dalilin da duniya take cikin bala'i waɗannan shidda su ne ake taɓa duk lokacin da aka ce za a taɓa addinin mutane za a zauna lafiya duk lokacin da aka ce za a taɓa rayukan mutane za a zauna lafiya intikami ba zai ƙari ba duk lokacin da za a taɓa dukiyoyin mutane za a zauna lafiya duk lokacin da za a ɓata hankulan mutane a bar matasa su sha ƙwayoyi ko a turo a intanet munanan aƙidu su gurɓata musu tunani za a zauna lafiya duk lokacin da za a bata dangantaka a ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace duk kasar da ta kama wannan a ba su ɗai shekara talatin ai sun kare aiki sun tashi aiki a yau ƙato ya auri ƙato shekara dubu ɗari biyar ne za a samu dubu ɗari biyar ko in ƙara ne su zai shekara biliyan ɗaya ni za a samu to turawa sun ɗauko hanya ce ta halaka saboda da gani idan aka bar su da wannan aƙida nan da shekara talatin inda namiji na auren namiji mace na auren mace wannan ƙasar ƙasa ta yi bala'i ne suke jawo makarsu kuma mu suke zuwa su ce mu da a'a mu yadda da wannan a mu za mu yadda da wannan ba kai mai cewa ci gaba ne amerika ta yi su ne ake kallo a ce sun ci gaba a wajen kere-kere sun ci gaba amma dai ƙato sha'armi ƙato mace ta aure mace ni wallahi ban ɗauke shi ci gaba ba a waje na ni tambada ce da komawa baya sha'ir ya ce idza kana nabzu dini ya'ni taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami in dai watsar da addini shine ake nufi da ci gaba yace to Allah ya karbi raina ya ki rayuwa ta ki mutu ma'ana Allah ka karbi rayuwa ta ban ci gaba in dai sai na watsar da addini don Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun mun gane wannan ko to sannan kuma idan ba a kiyaye al'irdu ba mutunci ya za iya zauna lafiya demokradiyya ta ce ka shigo ka zagi wanda kake so ka ci mutuncin wanda kake so haka kawai to ina yancin dan adam kuma to rashin kiyaye waɗannan don karatu ne mai yawa karkashin waɗannan fakara cikin babu lokacin da za mu kawo shi amma muna kawo su ne a gurguje rashin kiyaye waɗannan ababen guda shida shine musabbabin fitinonin duniya a kowane zamani a kowane lokaci a kowace ƙasa a kowane yanki al-maqasid al-khassa bayan al'amma waɗansu al-maqasid waɗansu malamai suna kiran su al-jawahir wato ana kiran su al-maqasidu sit saboda manufofi ne na shari'a waɗansu malamai suna kiran su ad-daruriyatu sit darurori lalurori ababe ne tilas sai an same su rayuwa ta inganta waɗansu malamai suna kiran su al-jawahiru sit abubuwa masu tsada domin tabbatar da wannan ba abu ne mai sauki a cikin al'umma sai kuma al-maqasidul khassa makasid manufofi na shari'a waɗanda suke a keɓance wanda kowane umarni da ya zo a cikin alkur'ani kowane hani da ya zo cikin alkur'ani kowane umarni wanda ya zo cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya inganta kowane umar hani wanda ya zo cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya inganta akwai hikimomi karkashinsa don haka karatu ne mai yawa mai faɗin gaske idan muka zo zuwa ga nuktanmu ta uku yanzu mun yi ta'arifin al-maqasid lughatan wa istilahan mun zo mun yi bayanin anwa'ul maqasid bi ikhtisar al-maqasid al-amma wal maqasid al-khassa nukta ta uku kafin ta karshe shine kayfiyatu ta'arruf ala al-maqasid baiwa in ce maka ka je wani gari kuma baka san hanya ba idan nace ka je garin kaga aina baka aiki gabas zan yi kudu zan yi arewa zan yi ai dole sai na nuna maka ga yadda za a bi in ce maka ka dauki wannan hanyar in ka je ka iska hanya ta rabu biyu in ta yi abin nan kai kona dama ko kai kona hagu amma in ba haka ba ai na barka cikin gudu to sai malamai suka ce akwai hanyoyi da ake bi a gane maqasidu shari'a waɗannan maqasid kin sai malamai suka yi zancen turuq al khassa wato ijmalan nan zamu yi bayanin su ne a dunkule ma'ana zamu kawo su ba tare da mun fayyace bayani ba saboda lokacin mu ba zai ba mu wannan damar hanya ta farko malamai suka ce sai ka ɗauki al'awamir wannan wahi dukkan umarnin da ya zo na shari'a duk hannun da ya zo na shari'a akwai hikimomin da suka sa aka yi umarni ko aka yi haji ɗai kenan hanya ta biyu shine sun ka ce sai ka kama turuk masalikul ilal akwai hanyoyi guda goma cikin ilmul baqasidu shar'iyya da ilmin usulul fiqh yadda ake gane illa ta wani abu shi ne suke kira alhikma alhikma ko alhikam allati min ajliha shuri alhukum ko kuma alghaya allati min ajliha shuri alhukum ko kuma wani lokaci suna cewa al'illa allati min ajliha shuri alhukum wani lokaci suna cewa asabab allati min ajlihi shuri alhukum wani lokaci suna cewa almaslaha allati min ajliha shuri alhukum wani lokaci suna cewa almaqsad allati min ajlihi shuri alhukum don malamai su koya maka to waɗannan masalikul illa guda goma ne ka koma cikin littafin usulul fiqhi zaka gansu masalikul illa abu na uku in kana son ka gane illa ko maslaha sai kai al-istiqra al-istiqra shine malamai suke cewa bin diddigi mu maido hankalin mu da kyau bin diddigi akwai al-istiqra at-tam akwai al-istiqra an-naqis shi istiqra'i kala biyu ne akwai attam wanda ya cika ba zai bar maka kowace irin kafa ba akwai annaqis wanda bai cika ba amma an kai ga bukata sai a tsaya ko ba haka nan bane idan kana son ka je neman mutum gidan shi sai ka haɗu da shi akan hanya zaka dawo ko ba zaka dawo ba ai magana ta kare to shi naqis kin da ya kai ka ga hukunci ka gane hikimar ba dole ba sai ka isa amma in kana son isa akwai wata bukata kuma ka isa to attam shine yake fitar da shakka saboda muna zamani mai matsala musamman akwai ɗaliban ilimin da in suka ji malamai sun faɗi wani abu sai su ce abin nan ba haka nan bane kuma musamman muna da waɗanda ƴan qur'ani da kici ma ƴan qur'ani su suna da sun fahimci alqur'ani alhali kuma wani lokacin su kansu sun jahilci alqur'ani da wannan karatu a ƙarshe zai zo ya bayani akan su shi al-istiqra din nan da kake gani qur'ani ne ya tabbatar da shi ana fahimta ta a ina bari mu ba da misali daya saboda lokacin mu bai da yawa a cikin suratu al'an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce samaniyata azwaj min al-dha'ni ithnaini wa min al-ma'd ithnain qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn am mashtamalat alayhi arham al-unthayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibil ithnaini wa min al-baqari ithnain قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ودقى آيوين استقرائي أنا تتوناوى أكن كافرين أتكم مسألة تحالتاوى دحرمتاوى كوي ولمتن سيزونا in ana mutunta shi cikin al'umma sai ya halatta ma mutane abin da ya ga dama ya haramta ma mutane abin da ya ga dama shi yasa dole sai mun bambanta sai mun bambanta tsakanin bin mutum da bin nassi lokacin da mutum ya yi kuskure ba za mu ce ba a'a za mu bi shi amma za mu yi masa uzuri in malami ne a matsayin shi na mi ya yi kuskure to amma idan kana bin mutum ido rufe taqlidul a'ma to wani lokacin zai saba ma Allah kuma yace kabi to ai lamari ya bace kuma kire domin mu nafsi mu bi amma zamu mutunta ka saboda Allah ya baka ilimi kuma zamu bi ka da wannan ne da yawan mutane aka batar da su tun suna ma mutane biyayya cikin mi cikin aiki na alkhairi a da'a sai mutun ya kai inda hasharri in yace za a je aika ya kuma ai kuma an yi abin da aikin babban giwa kamar da suke cewa ala ayyati hal nan dan mu gane al-istiqra at-tam da an ka zo za a tattauna da su sai an ka ce to waɗannan dabbobi da kuka haramta samaniyata azwaj guda takwas ne ko ba ka nan bane to tunda takwas ne kenan yanzu an yi hasurkin su na goma ba zai shigo ba kaga istiqra ne tam ko ba ka nan bane in abu takwas ne bakin takwas ne ai na tara ba zai shigo ba ko to sai an ka ce to samaniyata azwaj sai aka shiga tafsiri bayan ismail mina do'an isnaini daga awaki akwai biyu daga abin da rago da tunkiya akwai guda biyu wa minal ma'az isnain sannan kuma tunkiya akwai wato kina akwai rago da tunkiya akwai kuma akuya da bunsuru to sai Allah ya ce kul hujja su kafirai su ba da amsa a zakaraini harama shin mazaje ne aka haramta saboda kasancewa su mazaje kenan al'illa hal zukuriya hiya al'illa amil unsayaini ko ko mata ne aka haramta wa hal al'illa li kauniha unsa amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini ko ko dan saboda suna cikin ciki ne kaga in kuka ce kun haramta su saboda suna maza sai ku kawo hujja dan suna mata sai ku kawo hujja don sun shiga cikin ciki yau ai dabbobin banda na farko da Allah halitta dukkan su sai sun bisa cikin ciki babu hujja kuma su ba farkon duniya su ce ballatana a ce su kai amfani da dabbobi na farko wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn kaga ya ci guda takwas qul az-zakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn to dukan waɗannan takwas da kuka haramta shin illa kasancewa su maza ne ko kasancewa su mata ko kasancewa su sun shiga cikin ciki in duka waɗannan illolin gaba ɗai babu ko guda inda don kasancewa su maza ne sai ku daina cin maza inda don kasancewa su mata ne sai ku daina cin naman mata inda don kasancewa su cikin ciki ne ai gaba ɗai ma sun haramta namijin da mace da sun biyu ta ciki to yanzu Allah yana son ya kai su gaba wuta dama dalili kala biyu ne ad-dalilul aqli wa dalilun naqli akwai dalili wanda a hankalce ma za ka gane akwai dalili kuma wanda kawo shi aka yi aka cirato shi kamar nafsi da alkur'ani ko sunna wanda kuma wani lokacin cikin alkur'anin ba da sunna sai a yi a kawo ayar da za ta danne ka ta nuna maka gaskiya inda take a hankalce to tun da babu waɗannan sai Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh wasakum Allahu bihada to kuna da shaida a wani littafi wani annabi aka turo muku kaga a hankalce babu dalilin haramtawa sannan kuma a nassance a nassi babu dalilin haramtawa to sai Allah ya ce faman azlam mimman iftara ala Allah kadiban li yudillu nasu bi ghairi ilm kaga ƙarya ce to kaga wannan shi ake kira al-istiqra shi yasa kada ka ji malamai suna fadar magana baka san dalilin su ba kace an yi kuskure Allah ya shirye da mu to waɗannan hanyoyi su ne guda uku da ake bi wajen gane illa yanzu sai mu zo zuwa ga علاقة التفسير بعلم المقاصد شي تفسيري yana da alaka da ilmul maqasid wani lokaci maqasid za su zo zaka ga nassi ina fata ana fahimta ka kaga bakin inda ya tsaya amma malamai saboda fahimtar manufan nassi sai kaga sun fitar da wani hukunci kai sai kaga abin ba haka bane ko da ake zuwa lokacin tattaunawa sai ka gane ashe kai ne baka fahimci nassin ba mun ji wannan misali abu na farko Allah subhanahu wata'ala ya kawo aya ta taimama a cikin suratu an-nisa da kuma cikin suratu al-ma'ida ko ba haka nan bane يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أو لمستم النساء قراءة حمزة الكسائي دخلوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تنتكي سورة مائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لمستم النساء حمزة الكسائي دخلوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا waɗannan ayoyin sun yi bayani akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli masu muhimmanci idan ka zo wannan ayar zan baka littafi biyu a gurguje ne akwai littafi da ake kira taisirul karimun rahman fi tafsiri kalamil manna da sheikh as-sa'di in ka zo wurin nan ya fitar da mas'ala sun fi mas'ala guda talatin ka zo cikin tafsiri na imamul qurtubi kaga mas'alun da fitar karkashin wannan ayar to nan abu biyu zan yi magana kansu cikin ilmin makasai na Allah ce fa'in lamta ji duma'an fatayammamu idan ba a samu ruwa ba aini ai taimama sai malamai suka fara da ruwa wato wujudul ma ya kunu hukman au takdiran an gane ko wa adam wujudul ma kad ya kunu hukman au takdiran samun ruwa yana yiwa akwai su ko kuma yana yiwa kaddara samun su za a yi rashin ruwa yana yiwa a kaddara shi kuka ya zama to hakikata kaga wanda kawai larabci ɗaya kaji ko ba karamari yanzu idan aka ce babu ruwa amma kuma idan aka yi tafiya ta minti biyar ko goma za a sami ruwa za ka yi taimawa ba za ka yi taimawa ba za ka je ne ka nemo ruwa saboda minti biyar ko goma abu ne mai sauki kaga hakikatan yanzu baka da ruwa amma ana iya kaddara maka za ka samun ruwa da izinin Allah mun ji wannan da kyau to haka samun ruwa ma yana iya zamantowa hukman au taqdira yanzu ana akwai ruwa sai aka yi wato aka samu muka samu kanmu cikin tsananin sanyi ruwan da ke cikin buta suka koma kankara har suka haɗu tare da kankara kuma kana son kai alwala kai sallah za ka yi alwala akwai ruwa fa yanzu in ka je yanzu kasashen larabawa da irin su kasashen rasha za ka iska wani lokacin ruwa ma gidanka ma idan ka tashi in babu wata na'ura wadda ke karye wato kankara za ka mutu shi yasa su gidajen su ma za ka iske akwai wata na'ura wadda in ka tashi za ka danna ta karye kankara sannan ka fita to yanzu ana tsananin irin wannan sanyi ko kaje irin kasashen larabawa irin su algeria misali irin su maroko ana tsananin sanyi ga ruwa fa amma kuma kankara za ka yi albala da su ba za ka yi kaga ga ruwan akwai su a'a mukaddarta akwai ruwa ana zafi amma likita ya duba ka ya ce idan ka yi alwala da ruwa ciwon da kake dauke da shi zai karu za ka yi alwala a'a domin maksad na shari'a ba ta kashe ka bane ka samu lafiya ka cigaba da sallah yafi kai sallah yanzu ka mutu mun fahimci wannan to kenan ashe samun ruwa wani lokaci ko ko a kaddarta akwai ruwa ga su ruwa ne akwai su amma kuma sai aka kwana biyu babu ruwa sai ka zo sayen ruwa sai an kace maka buta jaka biyar wanda ai ko ban baka fatawa ba na san ba za ka yi alwala da su ba ka tambayi masu shiga libya su tai sahara ka gani in cikinsu akwai mai alwallahi sallah dole saboda babu ruwan sun yi karanci in ka yi alwallah da ruwanka kwanan ka ne na kwana biyar ka kashe yi da haka akwai matsala za ka iya mutuwa to kun ga ashe nan sai a ce walu falam ta ji duma'an ba ana nufin sai kun rasa ruwan ba hakikatan a'a tana yiwa ka rasa ruwa hakikatan tana yiwa ka rasa ruwa hukman amma aya ba ta kawo wannan ba malamai ne za su kokari su fitar maka da wannan na biyu sai malamai suka ce idan muka duba aka ce in baka samu ruwa ba ka yi taimama muna ji da kyau to shi kenan mi yasa aka ce mutum in ya rasa ruwa ya yi taimama lilmuhafaza alal waqt asalin abin da yasa aka ce kai kai taimama an gada ba a barka har bayan lokacin da ka samu ruwa ko kwana nawa ne amma saboda kiyaye lokaci sai Allah ya ce to in ba a samu ruwan ba a yi taimama wanda ijazi ne na alkur'ani yau duniya ya tabbata bayan ruwa ba abinda bayan ruwa babu abinda yake gusar da dauda irimi irin kasa tun kafin turawa su yi bincike a gano kasa tana tsarkakewa a shi alkur'ani ya yi bayanin wannan mun gane wannan to yanzu sai aka kaddara mutum ya samu ruwa ruwan nan da mutum ya samu saura minti uku lokacin sallah ya fita ga ruwa idan ka yi taimama cikin sakan talatin za ka iya samun raka a ɗaya idan ka yi alwalla za ka canje minti uku ko minti biyu da rabi ba za ka samun raka a ɗaya ba wanne za a yi waɗansu malamai suka ce idan hadarar ma batsalar tayammum ka yi alwala kawai ka yi sallah ko da lokacin ta ya fita waɗansu malamai suka ce a'a muhafaza alal waqt aham kenan ka yi taimama tunda ita ce ba ta da wahala ka samu ka yi sallah saboda ka kiyaye akan lokaci mu aje wannan ka yi taimama an je neman ruwa an rasa ka ɗauki kaddara ka yi taimama ka kabbarta sallah Allahu akbar ka yi raka'a ɗaya raka'a biyu raka'a uku a zaharce misali ko la'asa kawai sai an ka kawo ruwa cikin buta ya za mu akwai ruwa fa kuma raka'a ta uku ciki waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda za a yi za a hankalta mashin kana iya ka dawo ka yi alwala ka samu ko da raka'a ɗaya ne cikin lokaci to in za a samu raka a ɗaya to sai ka wato kace wannan sallah ka zo ka yi waɗansu malamai suka ce a'a tun da da yardar shari'a ka shiga cikin wannan sallar to ka ci gaba da yin sallah ka in ba makasai da aka duba ba ya za a yi a kawo wannan tattaunawa wannan misali na farko kenan mu aje wannan misali na biyu Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-jumu'a yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ya ku da kuka yi imani idan aka kiran kiran sallar juma'a ku yi gaugawa ba ana nufin ku yi gudu ba ba ana ku yi hanzari ku je cikin hanzari sai Allah ce wa dharul bay' a daina mi kasuwanci nan da Allah ya ambaci kasuwanci ba Allah yana nufin kasuwanci ɗaya ne za a daina ba don wani tana yawa ba ɗan kasuwa bane sai ce ga aya ta shafi ɗan kasuwa ko manomi kake ko ma'aikacin gwamnati kake ko ma menene kake yi dalilin da yasa aka ce wa zarul bai lil muhafaza ala waqti sala kenan duk wani mutum wannan aya ta shafe shi ya kokari ya kiyaye lokacin sallah idan ba hankalta mu maqasid ba za mu fitar da wannan ba za mu fitar da wannan ba misali na uku wanda za mu kara a ƙarƙashin wannan shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hukuncin masu zina azani la yankihu illa zaniyatan aw azanatu zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda ko ne ai musu bulala 100 kenan ko ba haka ba wannan kuma ga wanda yake bai taba yin aure ba ko ko namiji ko mace to bawa me hukuncinsa kaga nan azzani azzani azzani azzani to wazzani kowanne daga cikin su ai masa bulala 100 a amu amma wannan ayar ba ta nufin kowa ya shiga ba banda mi banda mutumin da ya taba yin aure kuma auren nan yayi dukhuli da matarsa domin in aure ne kawai aka rabuwa da suka ce wannan in babu dukhuli babu ihsan shi kan shi ihsan shi na shuru to sai Allah ce idan suka zamanto bayi ne fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati bil al'adab to kaga nan mudancan mata ake yi to sai aka zo bawa fa me hukuncin shi kaga dan zahiriya da ɗan ƙur'ani sai ce a ai shi bawa kawai ba musamman yadda za a yi ai mai bulala ɗari tun da an ce a zai da to zai fajiri duk kullum wahidi minhu ma mi a ta jalda a a sai malamai suka ce illar da tassa aka haffafa ma mace baiwa uquba saboda min saboda baiwa ce to shi ma namiji ba wannan hukuncin ya haushi idan ba mu hankalta ma maqsad na shari'a ba za mu fahimci wannan to amma saboda su yi karan tsaye ga shari'a sai suka ce to an ce idan mutum ya yi zina ya taba aure in yana da ai za a jefe shi ne a kashe shi ko ba haka ba suka ce ai wannan hayaniya ce to mun ji to idan bawa ya taba aure ya yi zina ya za a yi mishi ana raba kisa ne sai a ce a shi kisa ba a raba shi asalin ukuba da ake yi asalin ukuba ba ana son a kashe mutum bane shi bawa ma da an ka ce ai masa bulala hamsin da waɗanda aka ce ai ma bulala ɗari idan musu taɓa yin auren ba ba wai dan ana son a buge su bane barna ce ake son a tsayar a cikin al'umma shi kuma ɗa ba mallaka kowa ba ne shi ko bawa da baiwa mallaka wani ne kisa Allah bai ce a kashe su ba sai dai a yi musu adabi mun ji wannan da kyau kaga in babu maksad na shari'a ba zan fahimci wannan ba mu je gaba daga cikin misallan da malamai suke bayarwa kenan nan kaga kamar nassi ya zo wato khas amma sai aka yi ta'amimin waɗansu ahwal akan waɗannan matsaloli idan muka zo daga ciki akwai abin da malamai suke cewa wani lokacin nassi zai zo a haɗe mutlaq ko am sai yi hassas bi adilla sahiha sariha ana iya taksisin wannan matsala wani lokaci saboda waɗansu dalilai da suka bijiro Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta auren matan ahalul kitab ko ba haka bane اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي daga cikin sahabbai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman sai su auren kitabiyya sai da Umar sai gitta yace ba za a yi ba to nan nafsi ne ya tabbatar da ana yi auren su shi kuma sayyidina Umar ya hana ko ba haka nan bane sai hudaifa ya tura masu na umar shin a aurensu haramun ne a haramun nikahuhun sai ce a saboda kagarin shi hudaifa ya kallimi nassi daya shi kuma sai na umar radiyallahu anhu akwai wani maksad da yaddi ba sai ce dalilin da yasa na hana ka Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum ku aura ku auras al'ayama al'ayama al'ayinmu an gane ko mace ko namiji wanda bai da aure an ce a aurar da su kuma sai an ka ce minkum daga cikinku to sai da umar yana kallon wata maslaha matan ahalul kitabi tana yawa su zaman tomi mazinata ne don ya ce inni a kafu an tu'atul mumisat min hunna al-mumisat su ne karuwai kyawo gare su shi ko namiji in mace tana da kyau wani lokacin baya hankalta ma komai akwai wani malami ana kiran shi Dr. Abdullah Rashid da kasar Saudiya da ya karantar da mu a ma'ahad na Rabitatul Alamul Islami yace zaka ga wani mutum yayi hutuba dubu a duniya yace amma mace guda za ta sawa duk wadannan hutubobin gaba ɗaya su rushe to idan matan ahlul kitabi suna da kyau na ɗai kenan na biyu sai na Umar yace ina tsoron ku aure karuwai don mace in tana da kyau ko karuwa ce za a aure ta na biyu ‘ya'yan mata musulmi ga su sun taso suna bukatar aure ko kun je kun kwashi ‘ya'yan ahalar kitabi to idan su waɗannan ‘ya'yan wa za a bar masu idan aka bar ‘ya'yan muminai zina da alfasha za ta yaɗu cikin musulmai ya ce wa kafa bi zalika fitna daga nan kaga yanzu shi sannan umar bai ce haramun bari amma akwai dalilan da ya hankalta ma ya hana shi kaga nan yayi taqyidin wannan umurni cewa akwai wasu abubuwa da ake bukata kaga yanzu mutane mu suke zuwa ture su auri ahlul kitab ko da ma ahlul kitabin ne kristocin ne ko yahudawa to ka kalla a wancan lokaci ƴaƴan naka ne a nan can kuma ƴaƴan nata ne ko rabawa za ku in ita kirista ce in maza za ka ɗauka ka ɗauki namiji ka bar mata mata in mata za ka ɗauka ka bar mata maza ko ko raba na ɗaya naka na biyu nata to kana kallo a ɗauki ‘ya'yanka aje a kai su coci musulunci zai baka wannan umarni ta wani mu zo ba ba ashe akwai dawabit akwai shurut labudda min tawafuri shurut wantifa almawafi to wannan misali kenan abu na gaba daga cikin misalan da malamai suka bayar a cikin al'ilmul maqasid wa alaƙatuhu bi tafsiri wato alƙur'an alkarim shi ne cewa akwai wani aure da aka halatta farkon musulunci da ake kira nikahul mut'a nikahul mut'a aure ne wanda yake na da adadi da lokaci can farkon musulunci musulunci bai yi karfi ba hatta da giya saboda kasan wata su yan kwarin sai ce kaji awai wai an ce ai nikahul mut'a aure ne an halatta wata biyu ko sati uku auren ya dakata wai Allah musulunci akai wannan sai a ce kai mutanen nan haggiya haggiya sun yi zamanin sha sun yi zamanin shan giya amma ba a haramta ta lokaci daya ba waɗansu malamai suka ce an haramta giya a mataki uku waɗansu malamai suka ce an haramta giya a mataki hudu mi za ka ce a ce maka sahabbai suna shan giya a madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani bai hana su ba saboda musulunci yana tafiya ne daidai da maslaha malaman da suka ce hudu bari mu fara da su saboda wanda ya ce uku dalilan da ya kawo za a ƙara ɗaya saman nashi suka ce mataki na farko shine Allah ya zargi giya amma a fakance wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sai ce sakaran bai ce hasanan ba abin maye amma kuma akwai arziki mai kyau da ake samu a karkashin wannan kaga daga nan mai hankali ya san ba ta da kyau abu na biyu sai suka zo suka yi tambaya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima duk abinda anka ce sharrin sa yafi alkhairin sa yawa in kana da hankali ka san ya kamata ka bar shi mataki na uku sai aka hana lokacin sallah su sha da kuma sun san idan za su sha su sha kafin lokacin wata sallah kafin lokacin sallah ya shigo duk sahabbai ne fa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun abu na ƙarshe sai aka zo aka haramta ta gaba ɗaya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to kaga nan an haramta ta mataki hudu kenan a da haddasa habbai sun yi zamanin mi shan giya kuma ba a haramta ta ba to da haka nikahul mutu abu ne wanda aka halatta aka dawo aka haramta shi aka yi nasu kudin shi kamar da imamu muslim ya yi babi akan wannan aka halatta shi a ƙarshe sai aka haramta shi gaba ɗaya to yan shi'a sai suka wato bage da wata aya suka ce Allah ce fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida in kun kai istimta'i da mata ku ba su ujurahunna ladasu nan lada al-mahr ake nufi ba auren mutu ake ganci ba sai malamai suka ce to yanzu ga mu da hadisai amma bayan hadisan nan akwai al-maqasid ash-shar'iyya fi tashri'in nikah to mu koma musu daga cikin abin da yasa aka ce ka aure mace ta zaman to sutura gare ka ta tsari ba mutuncin ka da iyalinka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna to matar da ka aura an kai sati bi aure ya kare ina libasu take libasu ya tafi kinan ka koma kiri jirki ne jiwa su ba ba kanan bane sannan daga cikin maqasidun nikah shine ayimi shine a samu nutsuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ka aure mace sati biyu aure ya kare kuma ta je ta aure wani kai kana da bukatar ta ina sukuni ki babu sukuni ai ka shiga bala'i daga cikin maqasidun nikah a samu yaya nisa'ukum harfun lakum fatu harsakum annashitum to idan an kai auren mutu'a sati biyu aure ya kare ina harsu babu yaya sai ka shekara goma amma saboda wuri ne da ake iya tallata banna ga matasa saboda in matasa sun gaji an ce ana auren mutu'a karuwan turai da suka ji a shi'a akwai auren mutu'a sai suka bi shi'anci suka bar mi suka bar bangare na sunna saboda shi a shi'anci ana iya aure na sati biyu ana iya na awa biyu kaga karuwa ga aljanna sannan kuma ga haraka ta rinka aurenta na awa biyu kuma ta shige aljanna haba jama'a kan maɗauki addinin Allah wasa da haka ne suka yi ta saka matasan larabawa cikin shi'anci saboda mi saboda aure yana da wahala a kasashen larabawa sai aka yi ta musu nikahun mutu'a ko da gwamnatoci suka ankara matasa da dama an kada su cikin shi'anci abu na ƙarshe saboda lokaci ya fara matsowa sosai daga cikin alaƙar ilimin tafsiri da makasi da misallan da wato misali da muke bayarwa shine fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum wannan aya in ka dauke ta ya ayyuhal ladina amanu ya kundu kuka yi imani alaikum anfusakum ku ta kanku ku lazimci kawunanku la yadurrukum man dalla idan ta daito ba wani abin damuwa ba wani ba zai cutar da kai ba kai in ka shirya wannan aya in ka dauke ta tana nuna maka adina wa'azi ko ba ka nan bane adina wa'azi tunda Allah ya ce la yadurrukum man dalla idan hadaitum kenan wa'azin da muke yi sai a ce a malamai ko suna damun mutane sai a ce a a nan aya tana magana ne akan la yadurrukum man dalla idan hadaitum ba'da ma da'awtumuhum ila Allah wa bayyantum lahumul adilla dan Allah ce li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina in ba haka nan bane da turo manzanni bai da wani amfani Allah ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuma kace a da wa'azi Allah ya tsine ma waɗanda ba sa wa'azi lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kace wa'azi bai da amfani ga ayoyin da suke nuna dole sai an tashi an yi wa'azi da hadisai ga sunan barjat to amma idan aka samu dan ta'adda sai ce a'a ai Allah ya ce la yadurukum man dalla idha hadaytu to sai ka yi tafsirul ƙor'ani fi zo'il makasid ko ala zo'il makasid in ba haka ba ɗalibin ilimi ina kira ba duk lafazi ne ake gani a zahiri ba a ɗauke shi a fassara yana daga cikin abin da yake samu muna kuskurantar da malamai wani zai iya zuwa ce maka Allah ya ce kowa ya abin da ya ga dama Allah subhanahu wata'ala yake cewa min ayatihi annaka talal arda khashi'a akwai hamida cikin suratul hajj wanga cikin fussilat fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat ko ba haka ba innal ladhi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid al-muhim sai Allah subhanahu wata'ala ce ma yu'atu i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir i'malu ma shi'tum ya an i'malu ma shi'tum ko ai katabin da kuka dama kaga sai wani ce ashe malamai kawai suna tura mu cikin abin ga ashe suna samu wani zuwa jami'in sallar asuba cikin sanyi Allah ko ya ce i'malu ma shi'tum nassi ne da alqur'ani to amma in baka san maqasid ba kaga nan sai kai amfani da ilmi biyu ilmu usulul fiqh da ilmu balagha ma'ani al-ishtirak fi'lul amri tashtariku fihi ma'anin kathira ya kai ma'ana 30 sannan kuma ilmul balaga khurujul kalam an muqtadahu zahir nay i'malu ma shi'tum amrun urida bihi tahdid da hababba umurni ne wanda tsoratarwa ake nufi da shi da narko inji malaman zauji don da yace i'malu ma shi'tum sai ce mi innahu bima ta'maluna basir yana gani kuma in yana gani in kayi khairan zai sakan kama da alkhairi in kayi sharran zai sakan kama da sharran da haka zancen ka ce abar kowa abin da ya gada ma wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to karasa ayat inna a'tadna lidh-dhalimina nara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya karba muna wanda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ga shehin malami nan sai ya cike muna da bayani wallahu a'lam
malam bismillah